بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاز العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتائفي بنزلة تأتينا للزفر أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يو عشرين ده هدو غوات رمضان هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ألف دبو إيه تريدو ده أربعين ده بيروان ده ديري ده أكو ga watan april 2024 za mu tashi daga inda muka tsaya a tafsirin suwatu yasi za mu tashi faɗin allah wai zaƙi ya launu to? wai zaƙi launu an fi ƙumin mara zaukun allahu ƙalin da zina kafar da zina amanu an ɗimu mallawa ya sha allahu a tsama inan tumu illa fi zalalin mubi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين مم.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وإذا قيل لهم idan aka gaya wa musu an fi kutiyar mimma razaqakumullahu daga abinda Allah subhanahu wata'ala ya azurta muku qala allazina kafaru sai kafirai su- ah, qala allazina kafaru allazina amanu sai kafirai su gaya wa mu'minai a nutsi'imu shin kuna ganin cewa mu ciyar da mallau ya sha Allah wa ata'ama cewa wanda Allah subhanahu wata'ala ya gada ma shi zai ce da shi ba ku ga ce Allah ne mai ciyarwa ba to ya za ku da ku ce ko mu ce daga abin da yake na dukiyar da Allah eh, na dukiyar mu wallahi insha Allah dan inan tu kai bari dai ba ku din nan dai ba komai bane ku illa fi dalalun bin fashi mutane suke cikin bata mabayyaniya wa yaquluna kai sai ka ji ma suna cewa mata hadal wa'adu wai yaushe ne wannan alkawali na tashin alkiyama in kuntum sadiqin idan ku musulmai ko mu'minai kun kasance masu gaskiya jiya mun fara bayani akan ayan nan wato mun faɗa abinda alfakar razi ya ce cewa wannan ayar ta nuna fusko ta nuna sufofin kafirai guda biyu sufa ta farko shine ta rowa babu marowaci a duniya kawai mutum da yake rowa da dukiyar da ba tashi ba domin almalu manullah wal abdu abdullah dukiya ba shi ta Allah ce bawa shi ma na Allah ne to ta za ka zo kuma ka a ce maka kace da ab- daga abin da Allah ya ba ka ce a ba ka bayar ba sannan ba ku ji Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa wa an fi tumin ma ja'alakum mustakhlafi na fi ku ku ciyar daga abinda abinda al- abinda Allah subhanahu wata'ala ya sanya ku ka kasance halifofi a kai a wannan kenan sannan sifa ta biyu shine tsoron talauci inda sun yi da Allah shi mai bayarwa shi mai hanawa za su tabbatar inda za su bayar ta hanyar Allah subhanahu wata'ala ba zai ba zai zama to bayarwar su ta hanyar Allah ya gada musu talauci ba sai dai ya gada musu wasu kan ainihin alkhairi saboda haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya- ya nuna wannan a bayyane yana cewa ma an faktu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar na daga na daga dukiyarku komai kankantarsa fa huwa yukhlifu Allah subhanahu wataala shine wanda yake rubanya muku wannan abu wa huwa khairur raziqin haqiqa Allah subhanahu wataala shine mafi alkhairin masu azatawa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk kowane lokaci akwai Allah subhanahu wataala idan safiya ta yi yana sauko da mala'iku guda biyu ɗaya a gabashin duniya ɗaya a yammacin duniya na gabashin ya ce Allahumma a'di mufikan halafan na yammacin ya ce Allahumma a'di mumsikan talafa Allah ka ringa bawa wanda yake ce da dukiyarsa ka ringa tsara mai dukiya ka ringa yawanta mai ita ɗayan kuma ya ce Allah duk wanda yake ruko yake kimce da dukiyarsa ta tafarkin ta hanyar tafarkinka Allah subhanahu wataala ka ƙara dukiyarsa sai da haka faɗin su da aka ce da suke cewa ƙwarin da zina kafaru da da zina amanu a nufi imu wallau ya sha Allah idan an ce su ce da dukiya sai kafirai su gaya wa muminai kuna nufin mace yadda wanda kuka ce Allah ne ke cewa mu mai amfani to za mu ce da shi bayan Allah ne ke cewa wannan kalimatu haƙƙin uri da biya albatil wato magana ce ta gaskiya amma ƙarya ake nufi da ita tabbas Allah subhanahu wataala shine mai ciyarwa shine mai rayarwa shine mai kosarwa kuma shine mai kishirtarwa da yunwatarwa baki daya amma kamar yadda kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa yana cewa ya fito rizqa liman yasha wa yadir yana faɗa arziki ga wanda ya so subhanahu wataala sai da haka su suna buga wannan hujja ne cewa ba za su ce da dukiyarsu ta hujjar kaddara suna ganin cewa ai Allah ya kaddara wa kowa saboda haka tanda kun ce Allah ne yake bayarwa dan me yasa za ku sa mu mi a mutum da dukiyar mu wato babban malami Abul Muzaffar As-Sam'ani yake cewa amsa da za a ba su anan shine ai Allah subhanahu wata'ala bai hana talaka dukiya ba dan rowa ya ya ajiye talaka ne dan saboda zai bawo wani wanda ba talakan ba arziki ya ajiye talaka ne don ya jarrabi mai arzikin da talaka an gane? wato abinda ake nufi shine a kowane alkarya a kowane biya a kowane society akwai masu shi akwai wanda suke da rangwamar samu to Allah ya kaddara wa'innan su zamanto masu rangwamar samu saboda wa'incan a taimake su an gane su ce da dukiyar tasu su jadda wa'innan saboda haka ya ba wa masu arziki arziki ne don ya jarrabe su da zuwa da su talakawa an gane kashin yadda yake saboda haka ba yadda za a yi ka zo a ce maka kace da dukiyar ka saboda Allah ka ce Allah ne ke cewa don haka ni ba ta na ɗauki ba ta kan ainihin dukiya ta na ce ne gawa wannan wujjar da suke kafawa wujja ce ta ta kaddara shi kuma akwai inda kaddara take amfani akwai inda shari'a yake amfani an gane kafin saboda haka shi a wajen bautar Allah Allah ya halice mu ne ya daura mana bauta ne bisa doron shari'a amma halitta mu kaddara ce baki ɗaya Allah ya kaddara zai halice mu ana ganewa shi yasa aka ga suke kafa hujja da wannan suke cewa a wani wanda zaka suna cewa wa qalu law sha Allahu ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala harna min dini min shay ai da Allah ya so ba za mu bauta wa wani sau da mu da iyayen mu da mai shirkire ya mu aka to ba haka bane ba an halicce mu da kaddara tana aka daura mana kuma shari'a an gane ko wannan ke to bari dai wa'annan idan suka bada wannan hujjar ta ƙarya ba za su tsaya a nan wajen ba sai su ƙara ma da izgilanci sai ce in antumu illa fi dalalin mubin bari dai ku musulman da kuke kiran mu akan cewa mu zo mu ce da dukiyar nan wanda aikun kuna cikin mabata ne mabayyaniya bi ma'ana ai inda ba a bata kuke ba ku ce mu ce da wanda Allah yake cewa ba wato su ba suke daura akan wannan an fahimta amma ala ayyanin al'ada ce ta kafiri duk inda kafiri yake kullum ko in ce na mutumin ma banza kullum shi mutumin banza kullum gani yake mutumin kirki shine yake kan bata shi da yake kan atan shi ne yake kan gaskiya ka duba ga irin ata ta fir'auna amma da Allah subhanahu wataala ya tura mai annabi Musa da annabi Harun alaihi wasalam da suka zo yace kai za a turo mana akan kowa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirina kai da ka kaje ka zo ka kashe mutum kai kaza kai kaza shine zaka dawo ka kafirce kuma yanzu ka dawo ka ce kai annabi ne ƙarshe sai ce zaruni wa qala fir'aun zaruni aqtulu musa wal yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum wa an yuzhira fil ardi al fasad zaruni aqtulu musa ku kyale ni barin kashe musa in ji fir'auna saboda ne ya kira ubangiji saboda inni akhafu an yubaddila dinakum wa an yuzhira fil ardi al fasad ina ji tsoro kafar zai ba a ta muku wannan addini kuke kai ko wani addini ne addini shakkiyanci irin na fir'auna wa an yi zira fiye da fasa ina jin tsoro kada ya zo kaji ba yanzu ya bayyana da ɓatanci a duran ƙasa wai fa mutumin banza ne yake gaba cikin shi wani magana to shi sa su ma wancan musulman da suka suka gaya wa kafiran maka fito da zuciya kuma za ya gaya musu suka ce a nufi man lauya sha Allah a ɗama ɗin nan tumu illa fi da lalim mubin wai ɓatattu ne suke gaya shi ne yucewa a kan ɓatar to haka aka yi wa annabawa haka aka yi wa sa'ala'an bayan Allah sahabbai da wajen Allah a subhanahu wa ta'ala tare da haka idan aka ce idan ba ku yi haka ba ga azabar Allah za su iya zo muku za ku gamu da Allah an tashin kiyama maimakon tsoron zai ce wai ƙulu na mata hazar wa abin kun tun sadiki to wai yaushe ne wannan abin da kuke ta mana alƙawari ta na alƙiyaman nan yaushe ne saboda gani suke sun ci sun koshi sun suna ganin ba ma yadda za a ci alƙiyaman za ka zo da wannan dukiyar da wannan ƴaƴan da wannan jin daɗin irin wancan kafirin na cikin sautin isra'il الله يتجامل ودخل جنته وهو ظالم للنفس قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا ودخل جنته يشجع cikin gonarsa ya ga ta yi kyau ta yi komai gane ki a na zai yi a cewa kiyama duk wannan da yana cewa kiyama zai zo to ko da na koma wajen ubangiji zan samu abin da ya fi wannan ko da na koma a wajen ubangi zan samu abin da ya kona ne da yan cikin ilai da yake cewa ha za yi wa ma a zunnu sa'a ta ka'ima wani irin wace yake larabi inna li inda hu lil husna ai ko da ya koma ma a wajen ubangijin ai gani yake cewa yana cikin alkhairi da kuma misalin karunan da yake cewa da aka gaya mai kan tsoron Allah kada ka daga yake inna ma utitu ala ilmin ilmi ai na samu wannan ne daga ilmi ba haka kafirai suke dukiyarsu da 'ya'yansu da walwalar da suke ciki tana rudarsu tana yaudarsu su ƙi gaggatawa daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanni yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya bayyana sauƙin alƙiyama a aya gaba na ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون الله سبحانه وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ما ينظرون وإنهم ba su jiran komai ba komai suke jira ba illa sai hatan wahidatan ba ce bushi ɗaya kawai wanda idan wannan aka yi wannan bushin guda ɗaya ta akuzuhum za su ta kama su wa hum ya hassimun alhali suna cikin watakan jayayya da husuma suna cikin wannan husumar kiyama ma za ta zo baki ɗaya a cikin husuma suke fala ya taɗi una tausiyatan a lokacin da kiyama za ta zo musu duk wanda kiyama ta ta zo musu fala ya sabi una tausiyatan ba ma za su iya ba da samun damar da za su ba da wani wasici ba wala ila ahli yarji'un ba ma za su iya samun damar bari mu koma wajen iyalin mu mu ga musu ga kaza ga kaza ga kaza ba ai kiyama tana zuwa nan da nan za a yi bima na wayannan ayoyin guda biyu Allah subhanahu wata'ala yana bai yana ba su amsa fadin su suka ce wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin wai yaushe ne kiyaman nan za ta zo da kuke ta faɗa sai Allah ya ce ai mai sauki ne zuwa kiyama domin kiyama saboda saukin ta ba fa abin nan da kuke ta jira kawai bushi ne za a koya mutu wasu ma suna cikin jahiliya an gane karatun wasu ma suna cikin jahiliya za a zo mutuwar ta zo musu wato a nan abinda wannan ayoyi guda biyu suke magana a kai shi ne idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so ɗauke duniya baki ɗayanta abu ne mai sauƙi a wajensa domin ya zo a hadisi shi ba mai sallallahu kuma ya kawo cikin shirya da tafsir cewa Allah subhanahu wata'ala idan ya zo ƙarar da duniya kiyama idan ta zo za a aiko da wani irin iska mai daɗi da za ta taho daga ƙarƙashin al'arshi duk wani mumini da yake doron duniya zai shaƙi wannan iska kuma duk wanda ya shaƙi wannan iska zai wata matacce gabaci da zai wata matacce imamul bukhari da muslim duka sarwaito shi bukhari ya muslim ya kashe daga wajen annawa bin sam'an idan suka shaƙa duk sai su rasu baki daya sai ya zamanto a duniya babu wani musulmi duk sun mutu sai allah ya kyale duniya ta wanzu shekara ɗari wani ƙaunin kuma ta wanzu shekara ɗari da ashirin ba wani mumini a duran ƙasa wato wani yana ƙara tabbatar maka da wancan hadisin wanda imam muslim ya rawaita da wajen sayyidina anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fi fil ardi Allah Allah wato duniya ba za ta tashi ba kiyama ba za ta tashi ba har sai an wayi gari a duniya an rasa mai cewa Allah Allah Allah an fahimta saboda haka a idan wannan iskar ta zo ta kashe dukkan musulmai sai a ɗage alƙur'ani baki ɗaya idan aka ji aka buɗe alƙur'ani sai dai a ga takarda amma rubutun ya ƙare ba komai wa'inda za su wanzu a duniya wa'inda ma ba su yadda cewa Allah a wanzaje ba ne ba akwai ubangiji ba su yadda da wannan ba dukkanin a wani lokacin yan duniyar kafirai ne saboda haka a kyale su su ci gaba da masha a su sai Allah ya umarci mala'ika Isra'ilu sai ya ce ya bushe ya busa kawo ya busa kawo shine faɗin wannan ayar ma ya zuru na illa sai hatan wahidatan ba fa abin da suke jira sai bushi guda ɗaya shine wannan bushin farko na kawo bushi bushi ake cewa ko busa kawo na farko busa to busa kawo na farko saboda haka idan yayi wannan busa kawon nan da duk wanda yake duniya yanzu shine lokacin da waɗansu za a ga suna kasuwa suna harka kasuwanci su da kuwa a gasan waɗi wani za ka je ka gare shi a gonarsa yake yana aikin gonarsa su daga gaya waɗi wani za ka gare shi a cikin dabbobi yake yana ƙoƙarin ya taɓi nonon ya wani abu sai gaya waɗi duka duk wanda yake wannan duniya ba wanda zai saura face ya zama to matacce ba ke ɗaya shi ne inda manzo Allah sun ba da zama yake faɗa a cikin hadisin da ya karɓo daga wajen a sayyidina anas bin malik ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la taqumu sa'at wato duniya ba za ta tashi ba alkiyama ba za ta tashi ba hatta ta tulu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta bullo daga yamma fa iza tala'at idan rana ta bayyana fara'aha nasu sai mutane su ga lalle ga abin da ake faɗa nan amma kafirai ne sai ce mun yi imani da Allah ba ke sai yanzu mun yi imani da Allah annabi ya ce fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasbat fi imaniha khaira a wannan ranar babu wani rai da imanin ta zai mata amfani jafar kalam Allah ya rufe kofar karɓar tuba daga ranar da rana ta fito daga yamma to duk duban da rai an gama baki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa taqumu sa'atu wa qad nushira nashra نشر رجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يأويانه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi kiyamar za ta tashi a lokacin ga mutane guda biyu a kasuwa suna cinikin riga yaji ne shadda ne suna ciniki wannan bai kai ga matsayin bada kuɗin ba wannan bai kai ga matsayin ninke mai ba kawai sai a ga sun mutu an yi wannan busa ba kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala taqum wannan sa'atu wa qad sarafa ar-rajulu bi labni jihatihi fala ya'amu ce wallahi alkiyama za ta tashi a lokacin da mutum ya je garken shanunsa ya tatso nono ya tafi domin ya je sha ba zai karasa gida balle ya sha kiyaman na za ta tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala taqum wannan sa'atu wa huwa yaliqu hawlahu fala yafifi yace wallahi alkiyama za ta tashi ga mutum nan a cikin garke na dabbobinsa yana gyara su ba zai amfani da komai da su ba wa taquman as-sa'atu alkiyama za ta tashi wa qad rafa'a ukulatahu ila fi fala'il amwa mutum ya daga loma ma zai kai baki amma ki ana busa wannan kawar shi kenan an gama ta tashi sai ka san abu ne mai sauki Allah ya ce walillahi ghaibu samawati wal ard wa ma amru sa'ati illa kalamfil basari aw huwa aqrab Allah ne ya masanin gaibin da ya koyi a sammai da kasai wato a tashin alkiyama a wajen Allah saukinsa kamar kirtawa ido ne ko abin da ya fi kirtawa ido sauki da sauki an fahimta saboda haka ma yin zuruna illa sai hatar wahidatan ba fa abinda mutanen nan suke jira sai wannan busa kawan na farko guda sai busi ɗaya kawai za a yi shi ke nan a nan allah subhanahu wata ala ya ce ma yin zuruna babu abinda suke jira to abin tambayar a nan shi ne wani zai iya cewa saboda ya allah ya ce ma yin zuruna ba abinda suke jira mutane suke karyata kiyama ya za a ce kuma ba abin da suke jira sai kiyama an gane ka ce shai bai wajen Allah ne ce a'a kware kuwa ai fadin da suka ce mata hazal wa'd in kuntum sadiqin yaushe ne kiyaman nan za ta tashi ai yana nufin suna jin za ta zo ko ba ta zo ba ba jira suke ba kenan to shi ne Allah shi ne Allah yake yake ga musu idan wannan kuke jira busa ka wannan ne da za mu saka mala'ika Israfil yana yi shi kenan kowa zai mutu baki daya ba wanda zai saura a duniya saboda haka idan idan ya wannan busawa kowa zai mutu a duniya sai a kyale duniya arba'in wato abin da ya sani arba'in shine yadda hadisi ya zo ne a haka imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi lafazin na bukhari wanda aka karɓa daga wajen sayyidina abi huraira radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bayyana nafahatai ne arba'una tsakanin busa kawo na farko da za a yi kowa ya mutu arba'in ne sai aka tambi mala'ika sai aka tambi sayyidina abi huraira aka ce ya aba huraira arba'una yawman kana nufin kwana arba'in sai ce a bai na iya faɗa sai aka ce kana nufin arba'una sana shekara arba'in ya ce na iya faɗa sai aka ce kana nufin arba'una sharan wata arba'in ya ce na kin faɗa saboda haka malaman da suka sharhin wannan hadisi suka ce abinda isa abu hurairah radiyallahu anhu bai faɗi cewa tsakanin busa ƙawon farko da busa ƙawon ƙarshe na biyu ko a ce busa ƙawon na biyu ga adadin abin da za a yi ba saboda shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya ga mai kai bainan nafakhataini arba'una tsakanin busa tsawon farko da busa tsawon na biyu arba'in ne. Shabai Rajin Lawan Yusuf da bayani yake cewa idan aka aka wannan busa tsawon kowa ya mutu sai duniya ta girgiza idan ta gama girgiza ta gama komai sai Allah ya tsaye da wani wani motsi ta komai ya kare a ba da wani hutu arba'in kwana ne wata ne shekara ne Allahu alam an fahimta a wannan lokacin sai Allah subhanahu wata'ala sai ya sauko da wani irin ruwan sama mai karfin gaske mai kyan gaske ya jike duniya baki daya idan ya jike duniya baki daya saboda jike wanda ya sai a fitar da ciyayi su cika duniya ko ina a duniyan nan sai yi hagidan nan ma ba wai yi haka ne ba domin an girgiza shi ma ya waɗi ya ƙare dukkan ciyayi ko ina zai zai abin nan zai zai fito a duniya ba shi na
ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون wanda fika fi suri sai a kuma again na biyu kenan sai a kuma wata kan busa kawo na biyu fa izahum min al ajdasi sai ga sunan suna fitowa daga al ajdas ajdas jam'i ne na jadar jadar shi ake nufi da kabari a ladar kabar mama yus al'abda an kuma faƙul hajji wa shafali duka yus a'a mene ladar jadar sai da shi bayan ke faɗa cikin jiwa ya kai jama yawa wa shafali duka eh to ya kuma kanin sa jadar ala ayyalin jadar shine shine kabari fa'iza hum min al-ajdath sai ga sunan baki ɗaya suna fitowa daga kaburburan su yin su nuna da gaggawa ma an fahimta su fito daga kaburburan su da gaggawa kowanne wato wa asur nan wannan a wanda ake faɗa abin da yasa ake cewa busa bushi ne kawai amma abin da yasa ake cewa busa kawo saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya sufanta abin da domin yana faɗa yana cewa كيف عن أمر وقد وقد التقى صاحب القرن قرنه ينتظر متى يؤمر sai a zan zauna in mota bayan ga ma'abuci kawo ya rike kawansa a baki jira yake koyo Allah ya ce mai a mai an fahimta jira yake koyo Allah ya mai izini ya ce a busa wannan kawan saboda haka wani fika fi sur Allah ya nuna mana cewa a nan ashe busa kawo guda biyu ne to biyu za a busa wannan kawo wato kuma Allah ya faɗi irin wannan a wurare daban-daban alkur'ani wani wanda zaka ji Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa fika fi suri fa jama'anahum jama'a idan aka busa kawo mu tattara su dukkan Allah yana cewa fa idza fika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna idan aka busa kawan nan na biyu babu wani nasaba da yake da zai taimake da wani ranar kowa ta kansa yake kowa wani wajen zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawlu al haqq wa lahu al mulku yawma yanfuku fi sur ranar da za a yi busa kawo na biyu saboda haka wannan busa kawon na biyu shine wannan da Allah ya ga mana cikin yatin wani fika fi sur fa idza hum min al-lajjati ila rabbihim za a yi bushi na biyu sai ga sunan suna fitowa daga cikin kaburburan su la ilaha illallah kai mamaki malam yadda tun daga mutanen annabi adam har wanda za a zai mutu na ƙarshe a duniya wani mutum ne a can garin muzaina shine wanda kiyama za ta ƙarshe kowa ne kowa ne kowa ne to anan sai bayan rajin Allah ki faɗa cikin filar tafsir yace idan Allah subhanahu wata'ala ya so ya tayar da halitta saboda haka sai umarci mala'ika Jibrilu da mala'ika Mika'ilu da mala'ika Israfil yace maza ku tafi aljanna ku je ku ɗauko rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ku ɗauko dabbar da annabi zai hauraka ku to da ita ku je ku taso shi ya saka kayan sa dabba ku ce zo ya gana da Allah ya zo ya haɗu da ubangiji saboda haka idan sun taho sai su koma sai ya ubangiji mun zo mun tar da duniyar ta cika da ciyayi ba gida kaga magana ta ko hanyar madina ma mun kasa lafiya la ilaha illallah wai duk akan wani abu kuma kace kawo Allah sai su bata su sanya mala'ika zai ce kai ne ka bi yawan zuwa wajen ko wa mustawzaba mene wa mustaqdaman fi fi sha'an man da'a mahtama in shi ibrahim radiyallahu anhu kai ka tawa zuwa da ba kai hadimin gurin sai ya je kai su saboda haka dan ya kai su muhallin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amince tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tashi abin da yake ummati ummati ummati la ilaha illallah an da kowa bai ke tashi hankalin nan amma kaga abin da manzo Allah yake cewa shi ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa aikin nan yake cewa wa kullu nabiyyin قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم به أين lokacin da kowane annabi yake ta kanta shi kuma zana cewa ina al'ummata ina al'ummata a wani wajen zaka ji wasu cewa yana cewa ya jiro hamida wa muhammada a wannan ranar idan kowa ya tashi a cikin al'ummarsa shi da kansa idan yana cewa kuma tso kuma tso ya gaba kuma tso da shi ne da yake tunkaro sallallahu alaihi wa sallam saboda haka a sai su gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai inna Allah ma ba'atha ahadan qablaka a Allah da kake tambaya umma ka rasulullahi Allah bi hadi bai sa a tashi kowa ba kai kada ya ci a fara tashi saboda haka daga nan sai su wuce sai su tafi matsa gaba sai sa sai na Abubakar radiyallahu anhu sai ta matsa gaba kaɗan sai ta sai na Umar radiyallahu anhu wannan hadisin shi ma Imam Tirmidhi ya kafa da wajen sai na Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma kuma wanda yana da tabbatar mana da wancan hadisin na Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana awwalul man tashaqqu anhu al-ardh ni ne farkon mutumin da za a tashar wa da kasa za a tashe shi kai daga kabari a tsaga kasa a tashe shi illa anni ajidu Musa qa'iman mutamassikan bi qa'imatin min qawa'imil arshi sai dai ina tashi ina juya wajen al'arshi sai in ga annabi Musa yana rike da wata kan turaku na al'arshi da suka tsaya a doron kasa yana rike da ɗaya daga cikin turakun a hannunsa ya rike shi annabi ya ce fallam abin har a nufika fihi arruh shin an busa mashi ruhi ne shi ma ƙabili gabanin ne a busa min nawa ruhin an dubiya bi sa'ati duri fallan ya kun min man sa'ika ko kuma a'a annabi Musa lokacin da ya je wajen Allah ya ce arni an zo da ƙarar sarari walakin zuwa ila jabali fa idza taqarra makana fa sama ta'ala fallan ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'ala mudakkar wa kharra Musa sa'ika wannan waduwar da annabi Musa alaihi salatu wassalam shi isa da Allah ya ce to san da yake ka taba irin wannan ba sai an kare maka ba ne yace ba dai san wannan ba inji manzo Allah subhanahu wa ta'ala sai na hadisi ibn Khudri radiyallahu shi ya rawaito wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim da sauran marwaita duk sun kawo wannan hadisi saboda haka idan aka yi bushin nan na farko da nake magana shine za a zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wa ta'ala a taso a nan kenan sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a yi bushi na biyu to idan aka yi bushi na biyu faɗi za hun min al'adati ila rabbi ne su in aka yi bushi na biyu shi ba bushi na biyu zai tashi ba na farko zai tashi a bushi na biyun shi ne wanda a a dukkanin halitta za su tashi baki daya kowa zai fito yin su da gaggawa shugaba ce akwai kabarin da mutum dubu ne za su tashi a ciki kana ganin kabarin kai naka kai kadai ta yi kabarin nan da aka taɓa binne ka makabarta ce ta shekara ɗari biyar da suka wuce kai wasu kuma nan da shekara ta yi duniya ba sai hukuma ta kara ma shekara ɗari amma misali ta kai nan da shekara ɗari ko sama da haka ta yi bayan nan kai makabarin ka ya shafe ka diddige ka kare babu wani abin da ya saura sannan a me suke suna a kuma binne wani ma ko a binne wasu wasu ɗari wasu ɗaruruwa wasu arba'in haka za a zanta so baki ɗaya na
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون kalu sai ya wailana ya hasaran mu man ba a sana min markadina wane ne ya tashe mu daga wajen baccin nan namu man ba a sana markadina haza ma wa adar rahmanu wannan shine abin da Allah ar-rahmanu ya alkawari za'i haza ma wa adar rahmanu wa sadaqal mursalun kuma manzanni suka gaskiya suka su sauna wato kalu ya wailana kafirai sai mun halaka man ba a sa mai bakar na wa ya tashi daga wannan barcin me isa aka ce wa ya tashi daga wannan barcin ko wajen kwance na namu saboda tsakanin busa kawon farko a duk ratun nan da kyau da busa kawo na biyu saboda rahamaniya ta Allah Allah yana tsaye da azaba ga duk wanda ake wa azaba za a tsaya tak kwana arba'in ne wata arba'in ne shekara arba'in ne za a je a tsaya har yan wanda ake wa zawa su ma za su tsaya kowa yana cikin wuta wani lokaci saboda haka idan Allah yana so ya tashe su na biyu sai ya umarni wani ruwa ya sauko a yi wani irin ruwan sama daga ƙasan al'ashi amma ruwan mai kauri kaurinsa kamar irin kaurin mani to idan ya jike duniya baki daya sai ya ringa fito da naman mutane naman mutane duka da wannan ruwa za a dawo da kowa sai ya dawo da naman saboda haka idan kowa da naman sa sai a tase su daga kaburburan sa ce to ku tashi sai kafirai ce man ba asna min mar'adina wa ya tashe mu daga wannan makwancin saboda an tsaye da kawo an tsaye da min sun shi azabar sun ma jin daɗi sai a ce haza ma wa azar ramanu malaman tafi suka ce to wane ne yake cewa haza ma wa azar ramanu wannan shi ne alkawarin Allah wa yake cewa a ranar yamma wani suka sun kasu kashi biyu wani suka ce mala'iku ne idan suka ce wa ya tashe mu daga wannan kwanciyar samu da muka yi sai mala'iku su wannan shine alkawarin Allah ta'ala an fahimta wasu suka ce a'a ba haka bane ba ba mala'iku bane ba wato muminai ne suke faɗan wannan shine tafiyar shirin gari yace kuma hujja anan shine ayar gaba da zaka ji Allah yana ce maka fa lima lakin Allah yake cewa in ka ci lafiya ta mai fa idza hum jami'ul ladaina mudaru gabaki ɗaya su ta su ne musulmai da kafiran dan haka a wannan lokacin kafin ya ce waye ta shi daga bacci da sai ya ce ga abinda alkawarin nan da Allah ya faɗa cewa kiyaman nan za ta tashi to gashi ga abinda manzannin Allah suka faɗa sun yi gaskiya gashi ya zo ya mata an gane ko ta ce to shi ke abin nan ne da kuke gujewa dai gashi nan dai ya tashi yau ya zo na
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا in محضرون kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'ul ladina mudar yace abinda ba suke ba komai bane ba illa busa kawo guda ɗaya ta za an na yi fa idza hum jami'ul baki ɗaya halitta baki ɗaya halitta jami'ul ladina mudar ga san duk sun halitta ga wannan ana jiran yaya za ta kaya a gaban Allah na
واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون يوم ba za a taba da dai ba za a taba zalunta wata rai ba duk abin da kai za ka yi wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ba za a saka muku da komai ba sai abin da ko kasance kuna aikatawa sai abin da ko kasance kuna aikata saboda haka anan za a cakudu baki ɗaya musulman da kafirai sai Allah sannan Allah ya bai raba ya ce wa ta zuge wa ma'aibul mujrimun an sannan kafiri ya gefe musulmi insha Allah muna tare da manzo Allah sai mu ba ma wajen in Allah da muna da kashin inuwa da arsu mu lokaci eh Allah ya zo ce to wannan rana a wannan rana idan aka haɗu gabanin ma a ce arabu kafiri ya yi bangaren sa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce limmanul mulkul yau wai yake da mulki na ranar yau wasu malamai suka ce sai an yi shekara kwatankwacin shekarun duniya dubu da waye saboda Allah ya yi ta dalilin muntaki mu jara da shi tsora abu sai yake cewa wannan ya ji ka rasulullahi da hukari idan karimu ta jalla bismi muntaki ba wanda yake da alfarma wannan rana ba wannan rana ba ba sai bayi sun kai matsayin da suna bukata har musulman kai bala'in ya yi wa gunduma kawai a hisabin na dan wutan ya tafi wuta dan aljanna ta tafi wuta aljanna saboda tsayuwar ta wuce dai da suke tsari fargaba ta wuce dai da suke tsari ka kaddara ka kaddara mafi karancin kaddarawa a ce maka ka je ka yi jarabawa ba ka da tabbacin abin da ka wuta a jarabawa nan a ce maka yau an kasa zuwa za ka je kalla wani irin- wannan dan lokacin da kake ji to wannan shi kuma linkin ba linkin da hankali ba zai iya tsaka ba wannan abu ka ce saboda ba wanda ya zai tsakara Allah a wannan rana ba wani mala'ika ba wani manzo kowa da kan واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون a wannan ranar ba wata rai da ɗai da za a zalunce ta da wani abu da ɗaya a'a duk abin da ka gani a wannan lokacin mutum neman rabin lada yake yi. gani yake zai taimake shi rabin lada yake a wannan lokacin uwa ce za ta ce wa ɗanta duk wannan abin da ya maka taimake da lada ya ce wallahi ki ne amma ba zan iya ba in na baki yi ba zai ba haka mata ta ga mijinta ya ce wallahi ina mai ce da kin mun biyayya iya biyayya amma ni ba zan iya yau mai firu mar'u min akhi ummi wa abiji wa sahibati wa bani ni kullu da in yau mai sha'anin yanzu da maka ji da Allah ba mu lada inda maka kwasar Allah ya yi wa fata ta